رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتذكروا عباد الله أن ربكم عز وجل يذكركم يذكركم بالمقصود من حياتكم الدنيا من حياتكم الدنيوية يجيب لكم عن أسئلة أسئلة هي من أهم المس... هي من أهم الأسئلة ومن تلكم الأسئلة ماذا جئتم لماذا خلقتم فإن الله تعالى يذكركم بأنكم مسؤولون أمام الله تعالى على أعمالكم مسؤولون أمام الله تعالى على أعمالكم صغيرها وكبيرها خيرها وشرها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها kana jin hausa ta ce ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah to ka musulunta kenan ku je sai ya canza musu suna inna allaha ta'ala yudhakkiruna bi annana mas'uluna amamahu azza wa jal fal mas'uliyah sifatun tumayyizu al insan min ghayri bani al bashar wa hiya allati tuhaqqiqu lahu al amr alladhi min ajlihi khuliq qala allah azza wa jal أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ويقول الله عز وجل وكل, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فالإنسان مسؤول أمام الله عز وجل على أعماله مسؤول على أعماله كلها ومسؤول أمام الله عز وجل على حقوقه على الحقوق الأخرى التي أنيطت به من ذلك حقوقه على نفسه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لأهلك لزوجك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه وإتياء وإيتاء الحقوق لأصحابها هي مناط القيام بالمسؤولية فالإنسان إذا عاش ولا يشعر بأنه محاسب فإنه يعيش سدى duk biyu musulunta za ku to ku zo ku zo ku ce muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah muna shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to shikenan kun musulunta yanzu ku musulmi ne shikenan ku je da su تذكروا عباد الله بهذا الحق عليكم فإن هذا هو الذي يميزكم من سائر المخلوقات قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريقة على الطريقة التي تذكرنا بهذه المسؤولية التي هي هي مناط خلقنا ومناط تمييزنا عن غيرنا من سائر مخلوقات الله من ذلكم الاعتراف بهذه المسؤولية وعدم نسيانها والتذكير بها من كثرة قراءة القرآن وزيارة القبور ومن ذلكم ما يغرس الأمانة في قلوب العباد وما وما يقوي الهاجس الهاجس الديني والخلقي ونبذ المادية كل هذه الأمور تذكرنا وتعيننا على القيام بمسؤوليتنا أمام الله عز وجل وأمام خلق الله عز وجل يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزا به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤه عن الناس رواه الطبراني في المعجم الأوسط بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ثاني والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يوا مسلمي مجسورا الله جل وعلا كما يند الله مدوككين سركي يمن وسيا sannan mu tuna da abin da Allah maɗaukakin sarki yake tunatar da mu yake nusan da mu yake kiranmu yake mana wasiya da shi shine abin da zai tabbata zai sanya mu mu san dalilin da yasa muka kasance a cikin wannan rayuwa menene ma'anar kasancewar mu halittun Allah mutane wanda Allah ya halice mu a wannan duniya makasudin wannan rayuwa tamu Allah madaukakin sarki ya amsa mana kuma yana tunatar da mu babban abin da yake ya mayar da mu daban da sauran halitta shine mas'uliyya wato za a yi mana hisabi akwai alhaki akan mu wanda za a bincike mu akan wannan haki wannan shine maqsudin rayuwar mu kuma abinda Allah yake tunatar da mu kenan yake cewa mutum yana tsammanin an halice shi ne haka sasakai wato ba za a yi masa hisabi ba kuma yace kuna tsammanin mun halice ku ne domin wasa kuma ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba to don haka Allah ya ce mana kowane mutum mun rataya masa littafin aikinsa a wuyansa sannan ranar alkiyama za mu fito masa da littafi wanda za mu ce da littafi wanda ya kiyaye dukkan ayyukansa mu ce da shi karanta littafinka ka isa taimakanka hisabi akan abin da ka aikata wannan shine abin da yake gaban kowanne daga cikinmu kuma wannan shine yasa muka zamanto daban da sauran halittun Allah Allah madaukakin sarki yace mun bijirar da amana ya zuwa ga sammai da ƙasa da kuma duwar watsu sai suka ki daukan wannan amana suka ji tsoranta amma mutum ya dauki wannan amana shi ko mutum ya kasance mai yawan zaluntar kansa mai yawan wauta da jahilci to dan haka Allah yake tunatar da mu domin kada mu rinka zaluntar kawukanmu kada ka mu rinka rayuwa ta wauta da jahilci yake tunatar da mu amanar da take kanmu yake tunatar da mu nauyin abubuwan da yake kanmu Allah ya ce mana wanda ya aikata koda kwatankwacin ƙwayar zarra ne na alkhairi zai ganshi wanda ya aikata koda kwatankwacin ƙwayar zarra ne na sharri zai ganshi kuma wannan ayyuka ayyuka ne waɗanda suka shafa dukkan rayuwarmu mu sun shafa abin da muke gani da abin da muke yi na ji da gani da ruko da hatta tunaninmu hatta tunaninmu Allah maɗaukakin sarki ya mana hisabi a kai idan wannan tunanin namu ya kai mu zuwa ga aikata aikin sharri to wannan hakika ya kai mu ya mun bi son zuciyarmu ya kai mu ya zuwa ga halaka don haka rayuwa ga baki ɗaya kiyaye haƙƙi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne daga cikinku kowanne daga cikinku makiyayi ne wato akwai alhaki a kansa kuma za a tambaye shi akan alhakin da aka ɗora masa shugaba yana da alhakin waɗanda suke ƙarƙashinsa kuma za a yi masa bincike akan alhakin da aka ɗora masa mutum yana da alhaki akan mutanen gidansa da ‘ya'yansa kuma za a bincike shi a kan wannan alhaki da aka ɗora masa. Mace tana da alhaki a kan wato mutu abin da ke cikin gidanta da ‘ya'yan mijinta kuma za a yi mata hisabi a kan abin da aka ɗora mata. Don haka kowanne daga cikinku akwai haƙƙi a kansa kuma za a yi masa hisabi a kan haƙƙin da aka ɗora masa. Rayuwarmu idan muka zamanto ba ma tunanin haƙoƙin da Allah ya ɗora mana, muna tunanin abin da kawai zai sa mu ji daɗin rayuwa ne mu yi sharholiya, to haƙiƙa za mu tozarta dukkan wata maslaha ta duniya da dukkan wata maslaha ta lahira. Mutum kasancewar za a yi maka bincike shi ne zai sa ka yi ƙoƙarin yin daidai a cikin al'amuran da suke gabaninka. To abubuwan da suke sanya ake tuna wannan haƙi shi ne wa'azin da ke zuwa a cikin alkur'ani kamar yadda ayoyi da dama suke cike da tunatar da mu abinda Allah abinda yake gabanmu na yi mana hisabi sannan da ƙoƙarin abin da zai tunatar da mu ranar hisabi din shine karatun alkur'ani da sauraron wa'azi da ziyartar makabarta sannan yaƙi da zuciya akan kyalaikyalen duniya domin ita duniya tana daga cikin fitinar da Allah ya jarabci wannan al'umma da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata domin farkon fitinar bani Isra'il ta kasance a cikin mata wato abubuwan da suke mashagaltar da mutum wato ga maza kenan su ma kuma mata su ma maza shagaltarwa ne a gare su domin kamar yadda yace sallallahu alaihi wasallam ban bar wata fitina ba bayana wadda ta fi cutarwa ga maza irin mata wala ga mata irin maza wato fitinar sha'awa tana daga cikin abin da take mantar da wato haƙƙin da take mantar da mu wannan haƙƙi na hisabi wanda yake za a yi mana da kuma ruduwa da abin da mutum yake ciki na rayuwar duniya da rashin tsayawa ya rinka tunani yana binciken kansa akan abin da yake ya gabata a gare shi na ayyuka sayyidina Umar yana cewa ku yi makanku hisabi tun kafin a zaunar da ku ai muku hisabi to yana daga cikin yin wannan hisabi tsakaninka da Allah ka rinka binciken kanka sayyidina Umar ga matsayinsa ga a cikin musulunci ga kusancinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sarkin musulmi ya keɓance shi kadai a cikin wani lambu ya kira kansa yace Umar Umar dan Khattab kai ne sarkin musulmi yace to wallahi in baka ji tsoron Allah ba Allah zai azabtar da kai yake gaya ma kansa da kansa wannan to mu kaya mu gaya ma kanmu da mu kaya mu gaya ma kanmu da kanmu ga kanmu mu gaya ma kanmu gaskiya babu wanda zai maka wa'azi irin ka gaya ma kanka gaskiya ka tsaya ka binciki abin da kake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu ya zo mu ya gaya mu yace ka rayu duk tsawon rayuwar da kake ciki mutuwa za ka yi ka aikata duk abin da kake so za a yi maka sakamako a kai ka so duk wanda kake so rabuwa za ka yi da shi ka sani kuma cewa wato darajar mumini ita ce sallarsa cikin dare buwayarsa a cikin mutane shine wadatuwarsa ga barin bukata ya zuwa ga wani daga cikin mutane wannan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi mu rike ta da kyau mu kula da haƙƙin da aka ɗora mana musamman haƙƙin al'umma kowa yana da haƙƙi akan al'ummarsa al'ummar nan tana da haƙƙi akan mu abinda muke bukata na tsaro ba abu ne wanda za mu zura ido ba mu saurara kan cewar wato wannan mu saurara mu rinka zura ido cewa waɗansu ne suke da wannan haƙƙi haƙƙin kare kanmu da haƙƙin wato al'umma a kanmu haƙƙi ne na kowa da kowa. Lallai mu tashi tsaye a kan neman abin da zai tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan al'umma, wajibi ne a kan kowanne daga cikinmu. A wannan gaba muna a jinjina ma abin da hukumar na ƙasa ta yi jami'an tsaro na korar wani wani ba Amerike da ya shigo wannan ƙasa yana kai komo tsakanin jihohin Plateau da jihohin Benue domin haddasa fitinar addini tsakanin musulmi da Kirista. An yi kashe-kashe a birnin Jos, ya harzuka Kiristoci domin su farma musulmi, har suna ikirarin za su ga yadda za a yi sallar Juma'a a yau a birnin Jos. Wanda wannan yana kai komo yana yada maganganunsa a cikin kafofin yada labarai amma an yi shuru aka zira masa ido saboda dan Amerika ne shi to muna jinjina ma hukuma da suka dauki mataki aka kore shi daga cikin wannan kasa to ba shi kadai bane akwai ɗaruruwa irinsa wanda kokari suke yi su haddasa ta da zaune tsaye musamman wannan nahiya ta Najeriya arewacin Najeriya so ake a mayar da ita kamar kasar Congo ga arziki ga ma'adanai kasashen waje su zo su ta kwasan arziki da ma'adanai mu kuma mu ta kashe kawukanmu hukuma ya zamanto kan cewar ba ta da ikon tabbatar da hukuncinta da mulkinta da da tsarewarta ga rayuka da dukiyoyin mutane to idan ba mu farga ba in ba mu tashi mun dauki haƙƙin da yake alhakin da Allah ya dora mana ba akan kawukanmu da kuma akan al'umman mu to haka za a mayar da mu abu na biyu a wannan gaba muna kira ya zuwa ga hukumar ƙasar nan akan wato hukumar zaɓe da suka fitar da tsarin cewar dukkan wanda yake da rijistar zaɓe sai ya je an sake masa tajididi sai ya je an sake masa tasihi an in an tabbatar da ingancinta kuma sun ba da kwana 45 kacal domin ai wannan wato rijistar da ake da shi na zaɓe wanda ya tabbatar da wurare da suke da rinjaye na yawan al'umma yawan masu zaɓe su ne suke da rinjaye ana da ikon yanzu a canza ta ana da ana an yi shirin a canza ta domin in ba shirin a canza ta ba ba abin da zai sa doka ta zaɓe ba ta kawo maganar wato ta jididi na rijistar waɗanda suka yi zaɓe ba duk wanda aka ba shi katin zaɓe an ba shi haƙƙin ya yi zaɓe an ba shi haƙƙin ya zaɓi wanda yake shine zai gudanar da al'amarin al'umma wannan sha'anin ƙuri'a da muke ta kiran mutane kan cewa kada a sake da shi domin da shi ne za a samu inganta rayuwar al'umma to nema ake yi shi ma ya zamanto ba shi da wani tasiri to in ko ba shi da tasiri to abin da zai koma fa shine wato tayar da wato tashe-tashen hankula domin abin da ba za a iya canza shi ba na zalunci da rashin amincewa da hukunci da neman musaya na hukuma na masu mulki in dai ba za a yi shi cikin ruwan sanyi cikin tsarin ƙuri'a ba to abin da zai koma sai dai a ɗauki makami a kai wato a fara zanga-zanga irin abin da ya faru a ƙasashe irin libya irin sudan irin yaman irin iraki irin syria mu ma ya zo ya zamu a wannan ƙasa tamu allah maɗaukakin sarki ka kare mu don haka wannan ƙunƙuri da ake yi ya kam wajibi ne hukuma ta dakatar da shi dama mun yi kira cewa shugaban wannan hukuma ta zaɓe yana da mugun nufi yana da rashin adalci a cikin zuciyarsa musamman ga musulmi mun yi kira akan cewa ba mu yadda da matsayinsa ba a tsige shi amma an yi kunnen oshegu da abin da musulmin ƙasar nan suka yi kira ya zuwa gare shi to gashi nan alamar rashin adalcin tasa ta so mu bayyana ta yaya za a yi abin da aka ɗauki shekara biyu ana yi domin a fitar da rijistar zaɓe a dawo a ce za a yi tasihinsa cikin kwana arba'in da biyar ta yaya za a yi wannan ta yiwu saboda haka mataki ne ake ɗauka na wato a ware a ware adadi masu yawa na waɗanda yake su ne suke da yawa da suke tabbatar da wane ne zai mulkin wannan ƙasa ya zamanto an hana su wato tabbatar da ‘yancinsu da makasudinsu da muradinsu mun tabbatar da yawan musulmi a wannan ƙasa a zaben da ya gabata an sami ‘yan takara musulmi har guda uku da ɗan takara wanda ba musulmi ba guda ɗaya duk da haka da rarrabuwar ƙuri'ar musulmi musulmi ya zamanto shi ne ya mallaki ƙasar nan tare da cewar sun rarraba ƙuri'unsu har gida uku wannan ya tabbatar da ya tabbatar ma duniya da wannan ƙasa tamu da waɗanda muke zaune tare da su rinjayen adadin musulmi to ana nema a mayar da wannan rinjayen adadi namu ya zamanto ba shi da ba shi da tasirin komai shine aka fito ta bayan gida domin a sake ce domin a ce kowane mai katin ƙuri'a sai ya je ya yi tajididi kuma aka sanya lokaci wanda yake ƙurarre wanda ba zai yiwu wannan abin ya tabbata ba musamman duba da cewa yawa-yawan wuraren da yawa-yawan inda ake ake tashin hankali da rashin samun ikon yin tafiya a nan arewacin Najeriya ne inda musulmi suka fi yawa saboda haka mutane ma su tako su bar ƙauyukansu su zo hedkwatar ƙaramar hukuma domin su yi tajididi abu ne wanda yake ba zai yiwu ba saboda haka cikin ruwan sanyi da kuma ta bayan gida da rashin bin doka an fitar da su daga cikin rijistar zaɓe an tilasta an rage mana adadin masu yin zaɓe a cikin al'ummarmu ta hanyar zalunci da wato wasa da hankali da ha'inci saboda haka muna kiran ga muna kira ga wakilan al'umma 'yan majalisa ba mu ji wani daga cikinsu ya yi magana akan wannan ba to lallai a ɗauki mataki muna sa ido akan abin da hukuma za ta yi kuma muna nan muna za mu ci gaba da amfani da muryar da Allah maɗaukakin sarki ya bamu da kuma abin da muke da shi na babban makami shine addu'a kan dukkan waɗanda suke da wani mummunan shari mummunan shiri akan musulmi da musulunci a wannan ƙasa Allah ya watsa aniyarsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa a- ya ba mu shugabanni nagari ya kuma tabbatar da cewa muradin bayan Allah da makusudinsu da abin da suke so shine zai tabbata kuma muna roƙon Allah ya shiryar da ya shiryar da mu ga baki ɗaya ya zuwa ga ya zuwa ga zaben shugabanni nagari wanda za su tabbatar mana da lafiya da zaman lafiya da arziki da wadata a wannan ƙasa tamu wanda kuma suka haƙa- suka ce ko a- a- ko ko ta yaya ko da ha'inci ko da ko da dukkan wani abu wanda suke ganin za su yi sai sun samu mulki to su kuma ga sunan ga Allah haƙƙi ne akan Allah duk wanda yace zai sa duk wanda yace zai yafa ma kansa wato mayafin girma da ɗaukaka da jiji da kai to Allah sai ya Allah sai ya karya shi alƙawarin Allah ne Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wada'a ya ce alkibriya uridai faman naza'ani fi shi faman naza'ani fi faman naza'ani fihi qasamtuhu wa ghalabtuhu wanda wato girma da ji- ji da- girma da ji da ji da jiji da daukaka mayafina ne wanda duk yace zai jayayya da ni a ciki ni kuma zan karya shi Allah madaukakin sarki ka ba mu shugabanni nagari Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin rana irin wannan ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu yawaita salati ya zuwa gare shi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta samun kusanci da Allah hanya ce ta samun amsa addu'o'in Allah addu'an nan ita ce gatanmu Allah shine gatanmu shine ni'mal maula wa ni'man nasir mi tawassuli zuwa gare shi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah madaukakin sarki ya zamanto gatanmu Allah ya jibinci lamarinmu Allah ya share mana hawayenmu Allah ya mana yaki ga waɗanda suke yakanmu waɗanda kuma suka ɗauki ba- waɗanda suka ɗauki makamai a ƙasashen musulmi suke nema su karya arzikin ƙasashen musulmi a duniya waɗanda wato isra'ila da masu bata goyon baya allah maɗaukakin sarki shi muke ko shi muke roƙa allah ya karya ƙarfinsu allah ya dakusar da kaifinsu allah ya bada nasara a kansu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم عليك بأعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بالجماعات المسلحة الذين يحمل الذين حملوا السلاح على المسلمين والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم عليك بأحزاب الكفر الذين تجمعوا على المسلمين والذين يقاتلون أولياء الله ويكذبون رسول الله اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل عليهم رجزا من السماء اللهم كف عنا بأسهم اللهم أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا حاميم لا ينصرون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وكف عنا بأسهم يا قوي يا عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين